الضروري ما لا يقع ما لا يقع عن نظر ما لم يقع عن نظر واستدلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد نعم
و- والعلم الضروري آه ما لا يدعي من أكن آه kashe-kashen ilimi ilimi ya kasu kaso biyu akwai ilimin da ake ce masa al'ilmu daruri shine ilimin me ma la ya an عن nazarin wasu واستدلال.
didlali shine duk ilimin da baya bukatar sai ka tsaya ka yi tunani an fahimta Eh, masala rana daga gabas take fito wanda sai ka yi tunani za ka san haka ko kuma tana faduwa a yamma ko kana jin yunwa misalin mutum yana jin yunwa sai ya tunani yana jin yunwa ko baya ji wannan ilimi ne na darura wanda mutum ya san shi yana tare da shi shi ne ake ce masa ilimin abdaruri abinda baya bukatar sai an yi tunani ko kuma me al-istidlal ko kuma sai an kafa wata hujja ta cewa mutum lallai eh wannan abin haka ne ka san shi to shi da an faɗe shi ka san shi
كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس Ah, sai ka misalai kamar ilimin da ake riska da ɗayan abin da yake hawasul khamsati da ake faɗa ko hawasul khamsi shi an ce hasa abin da ake jinsa a jiki an fahimta ko abin da ake jinsa a jiki shi yasa su hawasul khamsa guda biyar ne akwai as-sam'u akwai al-basaru akwai al-dhawqu akwai al-lamsu akwai a shammu wannan kaga duk yana da alaka da jiki ne ko kamar abin da yake ta'allake da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa التي هي السمع
kamar ji za abu ne sai ka ji shi kana buƙatar sai kai nazari a tabbatar da tabbatar da cewa ka ji wannan abu ko baka ji ba ai kawai ka ji shi
والبصر ko gani ga abu ne ka gani kuma so kuke yin sai an kafa ma hujja a cikin cewa ka gani kaga wannan me yana ɗaya daga cikin me hawasul khams wannan ilimi daruri yana tabbatar da shi kamar Wash.
me والش kamar shanmu shekar abu shekar abu in ka ji kanshin abu ai kaga ba wani dalili da kake bukata ko tunani akan ka sheka din ko baka sheka ba ana cewa shamma sheka ana cewa shamma kuma hango abu an fahimta ko yana zuwa da ma'ana guda biyu yana zuwa da shamma cewa ka sheki kanshi yana kuma zuwa ga shamma ai ka hango wani abu wa shim sakharatan malsa a fi jambi hamzati الله kamar haka shim shan make yana zuwa don haka نعم والذوق haka kuma abin da ka ɗanɗana harshenka ya riga ya ɗanɗana to kana buƙatar sai an kafa maka dalili akan wannan ba ka buƙata a kafa maka dalili domin ka yi shu'urin wannan abin a jikinka ka tabbatar da shi ba wani tunani a kai
نعم واللمس haka kuma taɓawa abin da ka taɓa ka riga ka taɓa abu kuma kana neman sai an ma kafa ma hujja akan ka taɓa abin nan ko baka taɓa ba wannan kaga duk ilimi ne wanda yake baruri أو بالتواتر ko kuma abin da yake tawaturi ne an san abin da tawaturi kai baka taba zuwa makka ba sai ka ce babu ita An? dan buk- dan mutum bai taba zuwa ba zai ce babu ai ba haka bane tawaturi ya tabbatar da cewa akwai ta dan haka wannan da ka je da baka je ba da gudde akwai ta duk abin da ya tabbata a fuskar tawaturi to wannan abin a, ana yi masa cewa wannan baruri ne an san shi ke
نعم shi za a tawaturi yana zuwa da istilahi sanin da za ka yi wa tawaturi a cikin mustalihu ba shine wanda za ka yi wa fi usulul fiqh an bayyana ko tawaturi daban shi yasa wasu malaman suke ganin maga- magana gaskiya ma ilimin tawaturi ba ma na mustalihu bane na usulul fiqh ne ta to wannan da yaji an koma mustalihu ke
نعم وأما العلم المكتسب to wancan kenan to ilimi kuma an ce muktasab wanda sai an yi kokari an neme shi an tara shi an iktisabinsa wanda shi ya fi faɗi an fahimta ko domin duk fannonin ilimi a kansa suke ginuwa
فهو الموقوف على النظر to والاستدلال shi a abin dakatarwa ne bisa ga hange idan aka duk yadda aka zo ana maka bayani akan ilimin tasrifi in baka ba da hankali da kwakwalwa ba za ka gani ashe yana buƙatar nazuru an bayyanta ko ko na hau ko fikihun ma ko mustalawar hadisi duk fannonin ilimi suna buƙatar ballanta na irin su gado ko sai ka ba da nazaru a ciki wal istidlal da kuma nemo hujja ya aka kaza ya zama kaza eh shine al istidlal
wan nazaru
to da yace fa huwa al mawqufu ala an nadri wal istidlal shine dai fassara abubuwa guda biyu din da an nazaru me ake nufi da an nazaru din me ake nufi da al istidlal sai ya fara da nazaru yace huwa al fikru Bi huwa al fikru hali- fi hali al manzuri fihi ah, ka gani li li yu'addi ila al maqlub in an ce nazo shine tunani game da halin abin da kake so ka me tunanin a kansa an fahimta ko? masala yanzu an ce maka ya tana cin nisfi to ya ke take cin nisfi eh? akwai dalilin kenan da yasa take cin nisfi ko? tunda masalan ko da a cikin alkur'anin za ga kuma in sun zo su bi sai a ce ta tashi daga nisfi to ya aka yi haka shi ma yana buƙatar kenan me tafakkuri Mm.
halin abin da aka gaya maka din za ka yi tunani a kansa an fahimta?
na'am Mhm.
wal istidlal
shi Talabu- kuma meye istidlal shi ne Talabu balabul dalil.
dalil neman dalili neman hujja a bani hujja kan ga yacce abu ya zama kaza shine al istidlal an fahimta ko Mhm.
wad dalilu
kaga malam kenan yana tabin abin a haka ko al istidlal to me shi ad dalil din kaza huwa al murshidu ila al maqlubi duk abin da zai nuda- nu- nusar da kai ko ya kai ka zuwa ga abin da kake so ka tabbatar ka haƙƙaƙa shine ad dalil
li'annahu alamatun lahu An fahimta ko?
alamatun alayhi Ehem, da wannan shine alamar da take tabbatar da wannan abin gaske ne ko ba gaske bane ba shine addalil shi za akwai al-istidlal me neman dalili to me dalili kuma Na'am.
yalla da kowane irin abu zai na zama dalili shi ma yanzu shine zai magana kai
na'am wa zannu to akwai tunda an yi magana dalili akwai dalilin da yake zama zanni akwai dalilin da zaka kawo ma wahami ne an fahimta ko bai bai kafa ba bai zama dalili akwai kuma dalilin da zaka kawo kokonto ne domin babu tasbiti a cikin wannan ba isbati a cikin wannan abu to shine zai dauko wanne a ciki yayi bayanin sa in an ce zannu me ake nufi
tajwizu amrayni me ahaduhuma azharu min al-akhari shine in an ce zannu to shine ka halatta ka ja'izantar da wasu abubba guda biyu amma kuma ka rinjayar da ɗaya to wanda ka rinjayar ɗin shi ake cewa zannu to wanda kuma aka rinjayar ɗin ya sunansa shine wahamu an fahimta ko? shine wahamu farrajihul mazkuru zannan yusma an fahimta ko farrajihul mazkuru zannan yusma wadaraful marjuhu yusma wahama abinda aka rinjaya masalan sai ka ce ka tayu aliyu ya shigo gidan nan danga naga irin takalminsa kuma na ji ƙanshin talata- turarensa an fahimta ko sai kuma ka da zai ka ce ta yi kuma bai zo ba amma a yanzu a magana ka me ake so me kafa tabbatarwa da shi ake cewa zato an fahimta ko ka kafa hujja akan wani abu shine zato wahami kuma kamar ana ɗaukar sa shine zato wanda yake mara kyau shine abin da kwata-kwata ga shi nan kai dai baka tsinkaye shi ba shine wahami ya ga wannan ana ma neman tsari da shi ko to zannu kusan gaba ɗaya ilimin diraya akwai malamin da suke gani an gina shi ne akan zannu an fahimta ko ilmin diraya da ake na mustalawar hadisi wasu suna ganin ya gini ne akan zannu wasu kuma suna ganin ya gina akan ah, itilaki za a yi itilakinsa kamar yace shi a suyuti yake faɗa a cikin alfiyarsa wal hukmu bi sihhati wa da'fi ala zahirihi lal qat'i illa ma hawa kitabu muslimin aw al ju'fi siwa man taqadu fa ibn salah rajjaha qad'an bihi wa kam imamin janaha ibn salahi abu amrin usman yana ganin cewa da bukhari da muslim da za ka rantsi da allah ka ce wannan hadisin duk hadisin da yake ciki ingantacce ne yanke in ba ingantacce ba ne ba matata ta saku sai a ce ba ta saku ba sai ko 'yan hadisai kaɗan inda in takardu aka cire su daga bukhari aka cire su daga muslim ɗin ake ganin akwai magana a kansu an fahimta ko amma nawawi da ya tayi sai ya ce a har bukhari da muslim ɗin wannan nawawi rajaha fi taqribi zannan bi an fahimta ko amma dai duk da haka wal qat'u taswibi to wasu na ganin cewa ilimin diraya masalan ga hadisi ya zo ta hanya wacce take ingantacciya duk sika ne suka rawaito to muna kyautata zaton annabi ya faɗi wannan an fahimta ku wasu suka tafi haka wasu suka ce a tunda an sami isbati da duk ittisali da komai kawai a kafa da shi shi yasa zannu dai abu ne wanda yake yana shiga cikin abubuwa da yawa shine me arajjaha abin da ya zamanto an rinja shine tajwizu amrayni mutum ya ja'izantar da ya halattar da abubuwa guda biyu amma ɗaya ya fi bayyana akan ɗaya ɗaya ya fi rinjaya akan ɗaya shine ake nufi zannu washakku
to akwai shakku shi yasa akwai bambanci kenan tsakanin zannu da wahamu da kuma shakku shi kuma shakku mai ake nufi da shi tajwizu amrayni shine mutum ya wata kan halatta abubba guda biyu la maziyata li ahadihima alal akhari bai bambanta tsakanin ɗaya ba shine shakku kaga zanna ya ce an bambanta tsakani ko to amma shi in shakku ne to ba bambanci tayu ya zo tayu bai zo ba a to ai ban zuba kai magana ba ko ta yi ya zo ta yi bai zo ba ko kwanto kake wanda shi ake nufi ko kwanto shakku ke yasa hadisi da ya zo cewa man shakka fi salatihi falam yadri kam salla a salasan am arba'an fal yusalli rak'atan an bayyana ko bai san raka'a uku yayi ba ko hudu sai aka ce a'a to shikenan ya karo raka'a daya domin shakkun ya fada kan wace ta hudun ko? am a salasan am arba'an kaga bai tabbatar ba ke sai zama shakku an fahimta ku? to shi ake nufi shakku in an ce shakku shi ne mutum ya yi taraddudi akan wani abu ya zamanto kuma bai fifita barayi guda ɗaya ba akan wani
na'am tarihu usulul fiqh wa abwab to me ake nufi da usulul fiqh kuma علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها in an ce usulul fiqi an fahimta ko shine hanyoyi hanyoyin da me
طرقه على سبيل الإجمال shine watakan hanyoyin fikihu ko kuma hanyoyin watakan da fikihu suka zo bisa ga hanyar da take ta ijmali an ce abu ya zo mujmali abinda ba bayani a kansa a dunkule abin da ya zo a dunkule ba a bayaninsa ba to shine usulul fiqhi din an bayyanta ko abin da ya zo a bayyane ba a bayaninsa ba wannan akwai irin sa a cikin alqur'ani da yawa ko akwai abin da za ga shi mujmali ne gashi akwai abin da yake mubayyini ne akwai abin da yake da yawa da ga sun to duk malam zai yi magana a kansu shine ake nufi usulul fiqhi wata kan nan a sunan fannin kenan ba ka magana kamar yace ya kawo ba a farko an fahimta ko a sunan fanni a wanda shi imamul haramain ya sanya shi shine uruquhu ala sabilil ijmali kamar abin da yake mutlaki in an ce wannan abin mutlaki ne yana da taqayidi ko ba shi da taqayidi an fahimta ko tayu a samu magana mutlaka to amma tana da me taqayidi a ciki tayu a samu amri amrin nan ya zo ne dan wajabci ko ya zo don ibaha ko ya zo don wasu abubuwa domin a cikin alkur'ani kadai zaka samu amru amru amru ya zo da kashe kashe da yawa nahyu ma ya zo da kashe kashe da yawa to yaya duk ake gane irin wannan
wa kayfiyatul istidlal biha da kuma yacca ake kafa hujja ake al-istidlal nemo hujja da ita akan wannan abin yaya ake kafa hujja an gane Mhm.
abwabu usulul fiqh to shi yana so ya maka magana kamar wani babobi ne na usulul fiqh din amma ba wa'anda zai magana a cikin shi wannan littafin na warqat ba wai abu babu am gabaki daya a ce duk littafin da gaje na usulul shi kadai zaka samu a'a a warqat abwabu usulul fiqh wanda zai magana akan su su ne aqsamul kalami akwai aqsamul kalam al- wal amru
an fahimta ko Mm.
zai yi magana akan al-kalam zai yi magana akan amru wan nahyu zai yi magana akan nahyu wal amu zai yi magana akan abin da yake ya zo ta fuskar ami in Wani an ce ƙafi.
amri wannan abin amri wani irin umarni ne umarni ne na wajabci ko umarni ne na ibaha in an ce hani hani ne na haramun ko hani ne na makaruhi a ciki kuma za a samu abin da yake ma amri kuma ibahi mubaha an fahimta ko to duka haka kuma ga nahayi ga kuma me am ga abin da yake ammi abin da ya zo ta Walfasu.
fuskar ammi wannan ya zo da umumi ya game kowa yalla akwai takasisinsa to shi ma za a yi magana khasi din shi ma abin da ya zo takasisin wani umumi shi ma za a yi magana sa a ciki wal mujmal akwai abin da yake mujmali ya zo a dunkule bi ba a samu bayaninsa ba an fahimta ko a dunkule ya zo shine mujmali
wal mubayyan akwai kuma abin da baya buƙatar bayani ya zo wa bihar a cikin hadisi ko a cikin alƙur'ani
wal zahiru akwai kuma abin da yake zahiri ne a zahirinsa za ka ga abin da ake nufi amma kuma mafahiminsa ta yiwu ya canja ba haka yake nufi
Mm. wal muawwal akwai kuma abin da yake shi dole sai an yi tawilinsa an fahimta ko sai da aka yi tawilinsa aka gane me ake nufi wal af'al akwai kuma af'alun nabi sallallahu alaihi wasallama yalla duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wajibi ne sai an yi ko kuma abinda za akwai abinda za a kira shi wannan wajibi ne wannan sunna ne wannan mustahabbi ne wannan ma haramun ne kai kai koyi da shi a ciki an fahimta ko masalan manzo Allah sallama ba ya aure mata tara ba ko wanda kai kai koyi da nan aka ga ya fi karfin ka ko to ya za ka gano haka duk shi ma yana dauki karkashin usulul fiqh din shine af'alun nabi sallallahu alaihi wal wasallam nasikh akwai nasikh hadisi wanda yake mansukhi gashi ya zo amma kuma an samu wani hadisi ya n- naskinsa ko kuma ayat qur'ani wacce take mansukha shi ma za a yi magana a kansa
wal mansukh da shi kansa kuma abin da aka soke din abin da ya zamanto shi ne ya zamanto da wad- da wani hukuncin ya zo sai ta da wannan shi wannan hukunci din Mm.
shi yasa za a yi magana akan nasikh za a yi magana akan mansukh duk da yake kamar sai kaga kamar abu ne wanda yake ya shafi ulumul qur'an ko Mm.
to kana magana ne akan usulul fiqi shi ko ya shafi kowane ilimi
wal ijma'u haka kuma ijma'i menene ijma'i kuma wasu mas- wasu wani masail ne aka yi ijma'i cewa su wayannan ba nassi bane na hadisi ba kuma s- nassi bane na qur'ani ba kuma kiyasi bane a ijma'i ne. kamar Wal- masalin me ijma'i kamar ya aka yi kamar ijma'i akan cewa duk lokacin da yar ɗa ta haɗu da yar tsotso za ta ci eh?
Hikmar da sosai.
za ta ci sudusi ko wannan ijma'i ne to ya aka yi aka samu haka masala duk za mu sani a ciki
na'am wal akhbar ko kuma sai kuma akhbar in an ce akhbar da akar da hadisu da khabaru duk ma'anarsu daya sai dai malaman mustalawar hadisi sun fi rajjaha alhadisu an bayyanta ko a matsa- a matsayin istilahinsu su kuma malaman usul fiqi sun fi ɗaukar mai khabar sun fi ɗaukar khabar duk da yake dai ibn hajar yana cewa maganar gaskiya shi a in an ce khabar din ya fi umumi don haka a ɗauka a yi magana duk lokacin da za a yi magana a cikin usul fiqi din a ɗaume khabar in an ce akhbar kuma jami'i ne na shi khabar din shi ga hadisi sai a bawa malaman su mustalahul hadisi Na'am. wal qiyas haka kuma kiyasi da hanyoyinsa kiyasi wanda yake jali ko kiyasi wanda yake khafi ko kuma makamantansa duk ya ake samo irin wa'annan abubuwan wal hadaru da kuma hadar abin da yake an ce shari'a ta ce a kiyayi wannan abin an fahimta ko shi ma akwai abin da yake mahzuri wal ibaha akwai kuma ibaha yalla ah, wannan abin da yazo yana magana ne akan ibaha umarni ne yazo amma yana magana ne akan wajibci ko kuma yana magana akan ibaha to shi ma duk za a san shi.
Watartibul adillati.
da kuma yace ake samu jeran dalilai tartibul adillati yace ake sardi ake kawo dalilai din duk zai magana shi ma a ciki wa sifatul mufti da kuma sifa yaya ake so shi mufti wanda zai bada fatawa ya zamanto wal mustafti waye kuma mufti din an fahimta ko sannan kuma wane ne mustafti wanda zai zo neman ta- eh, tambaya ko kuma wanda yake ɗalibi Mm.
wanda shi bai kai ya zama mufti ba
wa wannan kenan.
ahkamul mujtahidina da kuma hukunce-hukuncen wanda suke mujtahidai su ne dai mufti din Mm.
ana cewa mufti ana cewa mujtahidi to alhamdulillah wannan an gani sai a ga babi 20 ne ke babi guda 20 ne wanda ya kawo ana wannan shi zai bayani a cikin warakat Allah ya samu dace Mm.